أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوات رمضان هجرة دبودي دري هدو دا أربعين دبقوي daidai da ranar 22 ga watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu Amin.
abinda yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu Amin.
muna ƙara gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banu fundude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul tauba idan ban manta ba tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko mun zo aya na 34 jiya muna karatu cikin wannan ayar lokaci yayi yau za mu bi kan aya a gurguje mu je zuwa abin da Allah ya so farkon wannan aya shine faɗin Allah mulkin sarki ya ayyuhal ladina amanu inna يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم kan mumanta ayar tana bayyana mana hali daga cikin halaye na mayagun malamai na yahudawa da kuma manyan masu bauta daga cikin nasara allah ya bambanta mana cewa lalle duk da yake ana ganin yahudawa na latattu sun fi yawa ciki akwai dai na kirki kamar yadda a cikin nasara akwai na kirki to haka rayuwa za ta kare kowane zamani akwai na kirki akwai lalatattu sai dai na kirkin ne suke kaɗan jiya mun bayyana faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku sani cewa inna kathiran min al-ahbar da yawa daga cikin malamai na Yahudawa wa ruhban da kuma fada-fada sune masu ibada a cikin iglis na nasara la ya'kuluna amwalan nasi bil batil Mm.
suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar banna mun yi ishara akan wannan ko an muka kawo mana tarihin salman al-faris lokacin da yake kokarin ya gano gaskiya ga abubuwan da suka kasance ga kuma abubuwan da ya bayyana mana daga cikin ɗabi'un su ya sudduna an sabilillah suna kange mutane daga tafarkin Allah mun kawo misalai hana wasu su shigo addinin Allah yana da surori da dama je mun bayyana daga ciki akwai zamowanka malami kana fassara nassoshi na shari'a a bisa ra'ayinka don ka'yan bayanka su gane gaskiya su koma wani waje Mm.
biyu yana daga ciki daga ciki akwai amfani da kuɗi yaranka 'yan aikinka su kai musu barazana da duk wanda ya je ya yi sunna ya yi addini na gaskiya za ka kore shi wannan duk yana daga cikin kange mutane daga cikin addinin Allah da abubuwan da suka kama da wannan wanda duk wanda ya saurari karatunmu na jiya yana jin bayanin da ya gabata a kan wannan sannan Allah ya faɗi daga cikin ɗabi'unsu walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata sune waɗanda suke tara zinariya da azurfa in sun tara shi wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya dan addini Allah ya ci gaba mun kawo misalai da dama cewa za ka ga waɗanda suke jagorori ne na addini da da yanzu ana samu shi amfani da wannan jagoranci masu kuɗi su yadda da shi masu iko su yadda da shi manyan mutane su yadda da shi in an kawo dukiya ana son a raba ta zuwa ga talakawa kallon addinin da ake masa sai hannun ta wannan dukiya gare shi maimakon ya raba sai ya danne wannan matsala ne wannan ya shigo ɗaya daga ciki masu wannan ɗabi'a ne daga ciki ko da kuɗinka ne kai ka nema da zuhunka ka danne su ba ka fidda zakarsu ba ka ba da su kamar yadda Allah ce sun zame ma taska ta bala'i a ranar lahira duka mun bayyana wannan Allah subhanahu wataala ya mana jagora Amin.
sannan daga cikin abin da muka bayyana a jiya cewa duk da yake yana cikin masali za mu zo mu bayani a kan shi in mutum ya nemi dukiyarsa in ka yi kowa kuɗi a yaman duka ya mai dinnan kayan kowa arziki in dai kana hidda haƙƙin Allah ba a ce mai kanzi lahira bai zame ma bala'i za ka iya tsira matuƙar kayan amfani da shi yadda Allah ya ce amma ko da dukiya kaɗan ce wadda ta kai ka fidda haƙƙin Allah ka ƙi da za ta zame ma musiba a gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu Amin wala.
shi yasa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa a cikin wannan ayar mai daraja wala yunfiqunaha fi sabilillah ba sa ce da wannan dukiyarsu dan addinin Allah ya ɗaukaka ina ganin anan muka kwana mun zo faɗin Allah madaukakin sarki fa bashirhum bi adabin alim daidai nan gabar sai lokaci yayi. to fasar shi da wasu shine kai musu bushara da azaba mai radadi amma kafin nan muna so mu mutane tambihi ma munasabati hadhihi al-aya fi hadha al-makan wannan aya ƙarshen wannan aya menene abin da yake na dacewa da aka ambace shi a wannan guri inda ana faɗin halaye ne na yahudu mayagun halayensu to sai kuma aka dauko daga cikin mayagun halayensu ba a haɗu duka ba ai suna yi da yawa misa aka zaɓo wasu aka ɗafa su a nan sauran aka bari daga cikin wanda aka zaɓo rashin ciyar da dukiya don ɗaukaka addinin Allah Mm.
malumman tafsiri suka ce wannan surar an saukar da ita ne lokacin da musulunci yake da buƙatar dukiya inda ta safka ne bayani akan eh, gazwatu tabuka kan mu manta gazwatu tabuka kuma ta faru ne a cikin watan rajab da sha'aban shekara ta tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce yaƙi na ƙarshe da manzon Allah ya halarta wanda a wannan lokaci an samu sojoji na musulunci a ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soja dubu talatin za a yi dogon tahiya da su kuma kwamandansu shine manzo sallallahu alaihi wasallam asusun gwamnati babu kudin da za a ɗauki nauyin waɗannan sojoji kenan suwa za su ɗauki nauyi masu hali sai sun ɗauki nauyi saboda buƙatar a yi aikin ya taso me ya kawo wannan gazuwa wannan yaƙi ai dalilin shi mun bayyana duk mutumin da ya saurari karatun mu a farkon wannan sura mun ɗauko tiriyan tiriyan kwana biyu zuwa uku muka yi muna tarihin gazatu ta boka wanda dalilin yaƙin shine rumawa suka samu labari wancan daula da aka kafa a madina ya yi ƙarfi ya ci wa'incan ya ci wa'incan sai suka ce to ba wanda ya rage sai mu to mu ko kan mu tsaya yaƙi ya zo muna gida mu je mu same shi duk mai faruwa ta faru kun ji yadda abin ya kasance sai labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle wa'incan rumawa sun yi shiri za su zo su yaƙe ku manzo Allah ya ce to ba a tarar da mu anan mu je mu tarbe su abin da zai faruwa ya faru can saboda ka kula faɗa cikin gida kai mai gidan faɗan bai ma daɗi don duk abin da aka bata cikin gida kai aka bata ma shi amma in ya zama a waje ne to da sauƙi to kun ji hikimar manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai dai kenan bayan wannan gari gari yace a taro sojoji kun gane sojoji reserve musulunci shine ya tsara wannan hukuma sai ta ɗauki sojoji waɗanda su za su mata aiki su kuma waɗanda sojoji a ba su training na soja su ta su ta aikinsu radda bukata ta kama kowa a kira shi a ba shi bindiga da an kada mai bindiga ya siye da zai reta ne yanzu in ka kada mai bindiga sai dai in yi tsaye amma soja wanda ya taɓa rika bindiga idan rana ta ɓace kana kada mai bindiga yana rika ta ya san me zai reta to haka musulunci a wancan da abun aiki shine kibiya da doki da sauransu to wa'innan duk wanda ya kama doki ya daga kibiya to ba kakkace maga da zai shi ya san yadda zai yi sai da aka tara soja dubu talatin da su za a yi wannan tafiya ko taya ni lissahi yan uwa abincin da mutum dubu talatin za su ci da sahi su ci da rana su ci da dare kuma tahiyar ce ba a sanar da za a dawo ba da Allah karamin guzuri ne ba ƙaramin guzuri ba ne to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai masu ƙarhi daga ciki da sauransu duka ya tashi ya bayani ya ce to ku tashi duk wanda man jahaza jaishal usra falahul janna duk wanda ya sa hannu aka shirya wannan tahiya manzo Allah ya ce a gaya mai aljanna ta tabbata gare shi ga masu kuɗi da zaune sai da na Usman ya tashi ya ce ya ba da raƙumi ɗari da kayan da suke ɗauki fi sabilillah kamar yanzu ne ka yi command na- na talam 500 ko 600 sai ka ce ka ba da talam 100 ma gwamnati don a yi aikin ƙasa da su ana nan sai da na usman ya ƙara tashi ya ce ya ba da wasu ɗari da kayan da suke ɗauke da su ana nan ya ce ya ƙara ba da wasu ɗari sai da ya bayar da ragumi ɗari uku da kayan da suke kansu ya ce ya bayar da su don a je a yi wannan yaƙi bayan an yi wannan manzo Allah ya shiga gida da yakin tashi shiga gidan manzo Allah sai ya dogo tsabar kuɗi sai aka zo gaban manzo Allah aka zube kuɗin manzo Allah yana zamne saboda farin ciki yana juya kuɗi yana cewa ma darra Uthman ma fa'ala ba'da yau ma darra Uthman ma fa'ala ba'da yau daga yau Uthman ko ya ma Allah laifi Allah zai kula da shi sai ya shiga aljanna kun ga mai ana da buƙatar kuɗi a wannan lokaci shi yasa a musulunci akwai lokacin da cewa take zama cilas wanda ya ciyar a wannan lokaci bai zama ɗaya da wanda ya ciyar bayan wannan lokaci ya wuce to kun ga kenan shine munasaba na wannan ayar da aka ambaci wannan gaba a nan inda ana bayani ne akan suratu tabuka kuma kaga kenan a nan da kyau a ja kunnen waɗanda ke da dukiya lokacin buƙatar dukiya yayi su rike dukiyar su amfani da ita don ciyar da al'umma wannan laifi ne babba Allah subhanahu wataala ya mana jagora shi yasa ciyarwa kad takunu nafaqa wajiba li zurufin ɗari'a wani lokaci ciyarwa takan iya zama cilas kaga dai wa- waye cilas ka ci da shi ɗanka in ƙanin shi bai kai ba matanka iyayenka in ba su da hali wannan ka gani da cikinka dole ka ba su to akwai lokacin da wanda baka taba magani ba ci da shi yake zame maka cilas idan ba akwai buƙatan haka kuma babu mai sai kai in ka ƙi kai ma Allah laifi kamar ana hali na yun- na yunwa yunwa ta shafi mutanen gari kana da shi ka ce a to kai dai alhamdulillah saura suna kwana da yunwa wannan ba addini bane manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man mata jaruhu ja'i wa huwa alim bai tare da mu mutumin da makwabcinsa ya mutu da yunwa kuma yana sane kana da shi na tare da kai sun sani kana da kuma ka san ba su da akwai kuma halin ka taimaka musu kakki to kai lai Allah ka wamu mu bayar Amin.
shi yasa sai Allah ya ce fa bashirhum kai musu bishara abinda ake cewa al bishara da larabci huwa al ikhbaru bima yasur shine ka ba mutum labari game da abun da yake jin daɗi wa summiyat bidhalika li'annaha tazharu 'ala al bishara domin an samu bishara wannan suna ne da larabci dan tana bayyanuwa ga fuska shi dan adam Allah ya sanya mai wasu abubuwa da baki ke faɗa akwai ko wasu abubuwa da huska take faɗa Mm.
kana kallon mutum yana cikin damuwa wani lokaci bai gaya ma ba baka tambaye shi ba kana kallon sai ga huskar ta canza za ta bada wani kama idan kuma yana cikin jin daɗi ko bai gaya ba sai ce wannan nan dai haraka tana yi misali guda zan bayar mutumin da ya zama da kuɗi ya hau mota mai sanyi gida mai sanyi wurin aiki mai sanyi sai aka hidda shi ya rasa motan ya rasa gida bayan shekara biyu in kun karu da ka gan shi shi zai ce ma ya canza ko kai za ka ce ya canza ai bai gaya kana kanan shi ce kai wane dai ba yadda ake dana ba to haka mutum na adam yake wasu abubuwa ba sai ya gaya ma ba kana kallon shi kana gane wane da ya canza da shi yasa malamai eh, larabawa suka ce ma bishara da bishara me yasa domin ana ba mutum labari ne da abin da yake jin daɗi kuma ya bayyana a fuskarsa wa qad tusta'mal bima yasu'ul mar wani lokaci ana yi wa mutum bishara da abin da zai masa muni kamar anan da Allah ya ce fa bashir sai Allah ce bi azabin kai musu bishara da azaba ah azaba ai kaga ba kowa yake so shi ba kuma azaba ma sai aka ce alim mai radadi al'alim mai raɗaɗi abin da ce alimu daga alhabsu ne wa minhu ƙila lima'il adba ko ƙila wa minhu ƙila lima'il adban da wannan ne aka ce da ruwa ma'ul adb ai mahabus wanda yake tsararre tatacce wani abu bai shigo shi to irin azabar da za a yi musu azaba ce iya da wani abu na sauƙi bai bijiro ta yanzu idan ka kunna wuta ka sa mutum a ciki a nan duniya wata rana iska na iya kashe wutan ko kuma ya ji dan wani sanyi a'a inda ake ma mutum azaba a lahira ba wani abu da ke shigowa tsararren guri ne Allah ce kai musu bishara da wannan abu irin shi za a yi musu azaba wa bashirhum bi azabin alim alim ai mai radadi kenan wanda yake tsararre kenan kun ga yazo ala wazin fa'il siga ne min sayyidul mubalaga lakin al arba tastakhdimu wazn al fa'il bi ma'ana muf'il wazan yazo ne alim ko ala wazin fa'il amma yuradu bihi huna mu'lim ai muf'il fabashirhum bi azabin mu'lim sai an ce fabashirhum bi azabin alim kina kai in ka tashi fassara shi sai ka fassara shi fabashirhum bi azabin alim kai musu bishara da wani azaba wanda yake da radadi menene ala wazn muf'il haka za ka fassara shi duk da yake yazo ala wazn fa'il wannan siga ne min shaykhul ab wa'annan auzan sukan hau juna su canza mu juna wanda ya karanta mizan safi yana ganin wannan Allah ya mana jagora sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aya na gaba yau mai yuhma yau mai yuhma alaiha zinar jahannama ba duk abin ajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون
Allah ya ce yauma yuhma alaiha fi nari jahannam ranan da za a shigar da wannan dukiya ta mutum a tafasa ta a ƙona ta a sa mata zahi a cikin wutar jahannam kenan da Allah ya ce yauma yuhma alaiha fi nari jahannam ai yauma tudkhilu hadhihi alkana'is fi an-nar fayuqadu alaiha an-nar a kunna a sa su cikin wuta a tafasa su su yi zahi to in an kai wannan dan me za a yi wannan Allah subhanahu wataala yake cewa in an yi wannan fatukuwa biha jibahuhum sai a rinka dan fara wannan dukiyar da aka kona da wata jahannama ga huskokinsu wa menene an ka ce huska anan ba ana nufin gaba ɗayan huska ba a huska inda ya ko ina jin zafi shine ma yana ras nan kake gabo shi a rinka ɗanfara wannan abin wajibahum da ɓangarorin su guda biyu gehun gehen su nan dama da hagu ana ɗauko wannan abin ana ɗanfara musu wa zuhuruhum da gadon bayan su a rinka ɗanfara musu wannan dukiya sai a ce da su hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka yi ma kanku taskashi kuka taskace shi a duniya kuka ki taimakawa dan addinin Allah ya ɗaukaka to saboda haka fadhuqu ma kuntum taknizun ku dandani azabar abun nan da ko kasance kuna taskancewa a duniya ba ku taimakawa addinin Allah da shi Allah subhanahu wataala ya kare mu ku duba ku gani in kuka kalli ayar karo na biyu yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ko ba haka bane ranan da za a kona wannan dukiya a cikin wutar jahannama wutar dukiyar za a tara ai mata sifa ta karau ta karhe wanda baya kaka ɗauka in ka tara takardu lahira za a siffanta su da takardu ne a Allah zai mai da su a wani sinadari wanda ya dace da su mai ɗaukar zafi sai a kada ta cikin wata jahannama sai a kunna wuta dama wata a kunna take in sun yi zahi sun yi zahi me za a yi sai a rinka ɗan faramun mutum wanda ya aje dukiya bai ciyar da ita da Allah malamai suka ce al-ihma al-ihma ko tashin shine zafafawa da za a ɗauki wannan abin a dafafa su cikin wuta zahi wanda ya dace da su alaiha ai azhabu wal fidda kenan ranar da za a zafafa akan menene akan dan da miri na hamun din yana kuma ne ga azhabu wal fidda yawma yuhma ala azhabi wal fidda ran da za a zafafa za a kona ita zinariyan nan da mutum ya ce bai bayar da ita dan aikin Allah ba ko kuma bai hidda haƙƙin Allah ba da azurfan nan za a zafafa su amin a ina za a zafafa su fi nari jahannam a cikin wutar jahannam fi nari jahannam malamai su ce jahannam a shaddun na a cikin nau'in wuta da Allah ya yi jahannama ta fi kowace bala'i wa huwa lafzun mushtaqun min at-tajahhum التجهم هو العبوس عبوس menene ake cewa ɓata rai ga mutum a gintse ko da yaushe babu rahama ko ɗaya cikin shi to wata jahannama haka take babu sauƙi ko kaɗa a cikinta kowane lokaci to wutar da ta yi kowace wuta bane a cikinta za a kwashi wannan dukiya a je a ƙono dukiyan in an ka ɗauko dukiya bayan ta ƙonu to mine za a yi abinda za a yi fatukuwa malamai suka ce alkayyu abinda ake ce ma alkayyu haka ne ko an yuda alal mawdi jamaratan aw shay'in mahmi shine a ɗauko garboshi na wuta a ɗora akan abu ko abin da ya zahi da in za a yi majaki lamba sai a sa ƙare sai an ƙare ya yi ja sai a zo a ɗora alkayu ke manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa an sanya ma al'umma ta waraka daga cikin abubuwan da aka sanya mata waraka akwai ƙaho ko ba haka bane akwai menene akwai lalas in mutum ya yi kurji kurji ruwa me ake sa a hude allo cikin wuta ake saƙari a hudu ko ba haka ba ne idan mutum yana da rauni wanda ya ƙi warkewa ana son shi warke ƙarhi ake sa cikin wuta sai ya yi ja hankalin shi yana ɗaukowa sai a ɗan fara mai wani sakiya ita wannan ruwa ga hita shi kuma wanga ƙurji ne an yi ta magani ya ƙi warkewa sai a sa ƙarhi sai ya ja da an aza tas shi kenan a ƙare da shi ana yi haka nan ko ba a yi to ana yin wannan amma a fahimtar da aka yi ma wannan hadisi sabanin yadda manzo Allah yake nufi an fahimci hausa yanzu da bincike bincike sai an ka gano da manzo Allah ya ce ana samun waraka ne da wuta su kuma wancan sai suna yin sakiya ko kuma suna sa ƙari ga wuta su abin a bincike da ya bincike na ilimi sai an ka gano akwai sako da ake kaiwa amma da wuta za a yi amfani a kai sako cikin jikin mutum sai ya samu lafiya shi yasa duk mutum da ya karanci confirmatory and alternative medicine yana ganin wannan wannan likitanci ne na daban mu ko mu dawo dai bayani akan wa'annan wa'anda suka yi laifi abinda muke son nan da aka ce alkayyu ko shine a dora wani abu mai zahi ko kuma garwoshi na wuta a dora akan wani abu to haka ne za a yi in ka dauko sai a sa su akan jabahuhum akan goshinsu aljabiha an ka ce fatukowa biha menene jibahum ko to jam'i ne na jabiha jabiha guda ɗaya kenan boshi shine jabha me ake nufi da jabha huwa a'lal waji shine mafi ɗaukaka na huska nan ga kenan nan za a rinka dan farama ba nawa ba amma misali na kawo Allah ya kare don inda ya aka mutu inda can na to muna samun sauki ko da za a yi dai ba su da yawa don Allah da ya kara nan Allah ya so in Allah ya so duk wannan abu za mu ganshi Allah bai bari da ikon Allah to shine jabiha jabha shine a'lal wajhi saman goshi nan za a rinka amfara wannan wuta sannan wa junubuhum da kuma gehinsu jam'i ne na jam jam shine nahiyatul jasadi min al-yasar yamin bangarorin jiki dama da hagu a rinka dan fara mai wannan dukiyar tashi wa zuhuruhum da bayan su abinda aka ce ma zahar zuhur jam'i ne na zahar zahar shine mufradi wa hiya al-izam allati tabda min al-unfuqa eh ila ubayd al-ilya yana faruwa tun daga nan har zuwa dubura kashin na kwankwaso to haka za a azo su a jero su ta dan farawa ibnu mas'ud yake cewa idan mutum ya tara dukiya da yawa aka mai da su kamar kwandala kwandala aka zuba cikin wuta ya an zo an gama dan farawa saurar da ta rage ya za a yi yanzu mutum da ya tara miliyan 100 miliyan 100 ya anka canje su an ka mai da su dala 20 20 dala ko za a ruhe jikin shi da wannan 20 20 kudin na karewa to sauran in sun ka sauraya za a yi da su kun gane tambaya ta bin masu da ya ce allah zai ce a buɗa shi ai ta ƙara girman shi ai ta ƙara girman shi iya kudin da ya tara iya girman da za a yi mai iya yadda za a hawa mai su duka a jiki ko ɗaya bai saura ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allah ce wa'inda aka baiwa dukiya suka yi rowa da shi suka kafir da haƙƙin Allah a ciki kada su yi tsammanin wannan abin da suke alheri ne gare su kuma ƙin sa ido da Allah ya musu kasa ɗauka alheri ne Allah ce za a rataya musu za su ɗauki duka wannan abin da suka yi rowa da shi a menene a ran tashi alkiyama kuma ma ku ji wani abu Allah ce a gaya ma ko ka bayar ko baka bayar ba dai Allah zai gaji dukiyan to abin da ka bari ba ya ka bar ma ɗaya ba to su su bar ma jikoki in sun bar ma jikoki fa a ce su ma su kare sai an waye gari ga dukiyan nan babu mai cinta ta koma ga Allah subhanahu wataala dan haka Allah ka ba mu ikon abin da zamu bayar ba wasu mu ma mu yi amfani da shi yadda ya kamata shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga Abi Huraira manzo Allah ya ce ma min sahibi dhahabin wala fidda babu wani da zai tara zinariya ko kuma ya tara azurfa la yu'addi zakataha illa kana yawm al-qiyama face sai ta kasance ranar alkiyama wannan duke tashi suhifat lahu sahaifa min narin sai an yi mashi farantayya farantayya an maida wannan dukiya farantayya farantayya na wuta haka za a maida wannan dukiya in an ka maida ta na wuta to yaya za a yi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqwa biha jabinahu wa jabanahu wa zaharahu sai a rinka dan farama goshinsa da gehen jikinsa da gadon bayansa haka za a dan faramai wannan abu a jikinsa kullama baradat uhmiyat maza Allah ya ce duk sadda Allah ya fahimci zahin ya rage sai a ce a ƙara ƙono su a maida mai ita haka zai ta wannan rayuwa ila yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana da wannan malamai suka ce ana ishara a cikin kabari shi wannan azaba da za a yi ma mutum mai hana zakka dukiya mai hana haƙƙin Allah a cikin kabari za a mai wannan azama da an ce za a taimai ita ne har zuwa ranar da tsawon yinin wannan rana kamar shekara menene dubu ne hamsin ko dubu hamsin irin namu kiyama kenan in kiyama ta tsaya to daga nan kuma fayyara sabilahu imma ila aljanna wa imma ila nar sai a nuna mai to in zai tai aljanna ne in zai tai wuta ne kun sa abin da kara mana da shi anan mutumin da ya bar sallah in ya mutu menene shi mutumin da yake bada yake yin sallah an yayin shi sallah ya ci kai bai haka ne ko mutumin da yana da dukiya ya ki tahiya makka in ya mutu musulmi ya mutu ko kafiri walillahi ala nasi ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ce ya wajabta ma mutane 'yan adam su jirci ɗakinsa wanda duk ya samu damu amma wanda ya kafurta Allah ya ba shi iko ya kafurce ya ƙita ya Allah ya ce ya wadatu daga mutanen duniya to wanda yana da dukiya ya ƙi da zakka shi in ya mutu musulmi ya mutu ko kahiri to da wannan hadisi malamai suka ce wanda bai ba da zakka shi in ya mutu ba a cewa kahiri ya mutu dan ƙarshe hadisi manzo Allah ce ranar alkiyama za a ce to za a nuna mai wuta zai tai ko aljanna zai tai wannan yana nuna shi wanda bai ba da zakka in dai ya mutu bai kwana cikin kabari azaba za a yi masa wace irin azaba wannan dukiya za a yi mai shin hida da ita a gaso ta da wuta ana kona shi da ita ana kona shi da ita har da tashi alkiyama laya laya Allah ka kare ku eh eh eh wannan mun yi shi dogon karatu ai wasu na ban so in race race ne da ta kai ta wadana ita sallah ita ko da mutum ya bar ta ya zo ya wani tawili babu amma a zakare maluma suna kafa hujja da cewa mutum bai bar zakka ya mutu ga makomarsa ga yadda zai rayuwa cikin kabari jama'a kun ga akwai matsala ko ba haka bane Allah ya kare mu Mm. shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yace wanda bai bada zakka za a mai da za a misalta mai wani babban maciji kumarci ya rinka tsararsa a cikin kabari haka zai ta zama ana ce da shi ya gurrahu wannan dukiyar da azabar da ake mai kumarci na ce ana kanzuk ana maluku ni ne kanzin kan ni ne dukiyarka yadda hadisi ya nuna don haka dai Allah subhanahu wataala ya cire muna ruwa dai in ya ba mu to ya ba mu ikon yin abin da ya dace da wannan dukiya shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa dan adam tambihi ya qulu bin adam mali mali mali ko ba haka bane mutum da yana cewa dukiya na dukiya na dukiya na za ce hallaka min malika illa ma akalta fa shin kai dan adam ka fasani duk abin da ka tara ba abin da ana sai dai abin da ka ci kai kashin shi aw labista fa ablaita ko ka dinka kassa suka tsufa ka cire ko ka ba wani kyauta aw tasaddaqta fa amdaita ko kai sadaka ka tare da shi a lahira cikin dukiyar ka komi ka tara ukun gana za ka yi ka ci ka sana an cire masu kuɗi wallahi in kana gani abin to sai ka mai kuɗi inda mai kuɗi shi ya ci a ƙoshi in nama ne bai da marmarin shi ya ci yau ya ci giya ya ci gobe in to na bai da marmarin shi mafi yawanci masu kuɗi da sun ci abu ɗan kaɗan ya ce sun to dama an ƙoshi more mutu talaka ya haime kuɗi more mutu inda yanzu yanzu ka gwada mu ka aje kaza biyu mai kuɗi ka aje mai guda da ka aje min guda kafin aje wa sai ga yana kallon shi ni na ce tawa shi da ma a ƙoshi yake bai iya cin wani abu in tuwahi ne wani har ya ɗebe marmarin ya sa tuwahin kwarai inda ku ɗauki wani abu mai kuɗi ya so jallabiya ta mil franc kai ma ka soyi da labiya ta mil filan kusa kwato sai a ce tashi mai tsada ce duk wanda ka ga yana alfahari da ake wai kayan shi na kwarai ne ba mai kuɗi na ba talaka ne shi mai kuɗi duk kayan da ya sa na kwarai na Allah ka raba mu da talauci wallahi talaka ko aron kaya ya sa da kakalla ka san kayan sun girme shi Allah ka yauna jagora to kun gani shine manzo yake cewa ko kuma ka sa su tsuha ka cire ko kuma ka sa ka ba wani kyauta aw tasaddaqta fa amda ko kai sadaka abin ka tare da shi a lahira duk wanda ya samu dukiya bai wuce haka dan haka duk abun da kan bari ya hita zaman naka duk a ce duk ka mallaki duniyan nan yau da rai ya hita ta hita zaman taka sai sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai yace ayyukum mal warasatihi ahabbu ilayhi min malihi shin ku yana tambaye ku wani na ya son dukiyar magadan sa da tashi kare suka ce ya rasulullah ma minna wahid illa maluhu ahabbu ilayhi min mali warasatihi shi wallahi babu wani cikin mu da yake son dukiyar magadan sa da tashi mun yi son dukiyar mu fiye da ta magadan mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'a fa inna ma laka ma anfaqta ai abinda annaka kade abinda ka ciyar ka bayar dan Allah shi bi annaka wa ma abqaita fali walidatik abinda ka bari baka bayar ba na magadan ka ne au kama qala alaihi salatu wassalam to ku zo ku auna ku gani zaka ga mutum ya mallaki gida uku a duniya amma bai gina masallacin da ya yi balar ɗin waɗannan gidaje uku ba ko guda ɗaya bai gina ba yayin magana sai ga yana mako mako yana a kun san al'amarin nan sai ana yi ana dibi mina na ana ana dibi yaranka kula da kyau kullum abin muke faɗa in kana son yayanka su yi albarka kai ma Allah aiki ne kawai in kana son yayanka kada su yi talauci kai ma Allah aiki idan ka mutu baka da kodala kai ma Allah aiki yayanka Allah zai kula ma da su وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وعند هكذا على المسيرة كشرة قاف أما الجدار
وكان أبوهما صالحا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا
Kuga aya ta ishi kowa kallon baya. Annabi Musa sun yi tafiya, in sun ka zo na suna buƙatar taimako a ce a'a in sun yi kaza sai ya ga katanga za ta faɗi. She shi wannan wanda yake jagorantar ta ya sai ce to a tsaya an ka an ka tada katanga an ka gyara an ka ta. Sai ce shi dan me mutanen da mun nemi taimako ba su muna ba za ka tada wannan katanga to daga baya da ya zo yana bayyana masa ce kaga katangar nan da za ta faɗi wani mutumin kirki na ya mutu an manta da shi amma ya bar yara ƙanana sai ya ɗauki dukiyar shi ya sa sai ya katanga sama yanzu ga katangar za ta faɗi in katangar ta faɗi wajen gyara katangar za a ga dukiyar shi kuma ya tsara Allah to kuma Allah zai tsare ma 'ya'yan shi dukiyarsu shi yasa Allah ya ce mu tada katangar lokacin hitar dukiyar bai yi ba sai in karhin su ya kai mu hidda dukiyar mu ba su amfana Allah akbar.
ko wani bai ba a ja ba yayi ma Allah aiki ne ga yara na ya tafi yaran ko an ba su dukiya ba su ijuya ta amma Allah ya ce mu za mu kula har Allah yana ba mu labari yadda kuka ga an yi ma wannan mutum kowa ma haka za a yi masa idan kai ma Allah aiki da dukiyarka wallahi ba a iya hada waya da ɗanka alhafar makka da zai ci wata shekara mun je umara sai na ga wani yana ta dai rike ni haka da jima ya ce ayi addu'a ayi addu'a ne ce ku kuna son addu'a ba ku daure addu'a ku kawo na ba daure addu'a mana ya gane ko ya ce dai dai mu tai dai mun ka tai to bayan mun tai sai wani ya ce mishin ka san wancan ni ce wala ban san shi ba ci da baban shi ya mutu kowannen su ya samu sama da miliyar biyar ko shida yau ga shi nan umar da zai zo ma ba shi to kudin sun ƙara shi ne mahallin shahi komi ka tara ma ya'ya in dai kai ba uban na gari ba ne ya'yanka sai sun wahala ba kuma daga cikin misalin da za mu kawo ku hankuri dai ai mu ne ɗayan talakawa ne ko iyayenmu Allah subhanahu wataala da ya ba su sun yi kokari sun ba mu tarbiyya ne sai ga mu ba mu lalace ba kuma muna kokarin mu amfanar da al'umma ka ba ɗanka tarbiyya ta addini ko ka mutu baka bar ko dala ba wallahi ɗanka sai ka ci umfanin shi Allah ya mana jagora Amin malam.
malum masu kace sahibul mali inda mautihi yubtala bi musibatain shi mai dukiya in ya mutu za a jarabe shi da da musiba guda biyu jaraba ta farko annahu yaf'adu malam zai rasa dukiyarsa duka komai kan mallaka ba ka tare kudin musiba na biyu yuhasabu alaihi za a yi mai hisabi da dukiya ka dai ka ce ka bar shi ko to kuma lahira shi kai za a yi mai hisabi ɗaya za su hau kansu ne kawai sai kuma kai za a yi mai hisabi ai kuwa sai risa ya gani sai ga mutum ya zo harka addini sai shi ta dabara in ka zo ka ce da shi alhaji ga wani aiki ya taso ayi ma'ana ta ce ha wallahi masha Allah za mu yi zai ba ka ƙara jama gane shi ko shi yana ganin ya yi dabara in an ka haɗu lahira sai ka tuna ka ce wallahi ustazu inda na sani da na yi kun ba ta amfanin ka وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية Allah ce duk wanda ما أغنى عني ماليا dan da kake son ka kawo Allah ya kawo ka da alheri da na sanin nan duk wanda aka ba littafin sa da hannunsa na menene na hago to zaka je yana cewa ina ma ba a bani shi ba ina ma an na mutu da na mutu ba a tashe ni ba to jagorancin da ni a duniya na banza ne ya halakar da ni dukiya ta bata amfana min komai ba malamai suka ce idza matal mumayyit idan mutum ya mutu ku ji da kyau yunadi zai yi kira zai yi kwallowa yana cewa ya man sakantu muddara ya ku waɗanda a duniya mun ka baro la tal'abu bikum duniya kama labi- la'ibat bina kak ku bari duniya ta yi wasa da hankalinku kamar yadda ta yi wasa da hankalinmu almalu lakum almalu lakum wal hisabu alaina mun tara muku dukiya mun tahi kuma ga mu za a yi mana hisabi to ku kakku yadda ku tara ma wasu a yi muku hisabi ku tara ma kanku ku tai da kayanku ka samu miliyan guda ɗin kokari ka ɗiba ma kanka ɗari biyar ɗari biyar na yara ne ka samu miliyan biyu kokari ka ɗaukan ma kanka miliyan guda ai duk wanda zai yi niyya wanda duk yayi niyya in yana da miliyan ɗari wallahi in yo ya so shi sa miliyan hamsin ɗin shi a asushin shi na aljanna yana iya ko bai iya wa to ka gani amma zai ga mutum yana dabara sadda baka da ko sisi Allah yana kula da kai ka samu jari jika ɗari ka kai miliyan guda ka kai miliyan goma ka kai miliyan ashirin wai sai da ka kai miliyan ɗari kake tsoron ka talauci kaga da na hankalinka ya ƙare Allah da ya kula da kai tun baka da ko sisi wai sai yanzu da ka kai wanga matsayi wai kake tsoron ka talauci da da jama'a akwai hankali babu kuma yanzu duk Allah da ya kula da kai ka shekara arba'in bai tona maka asiri ba in Allah so in ma tamanin za ka yi saura arba'in din nan Allah zai tona asirin ka ka kula da kyau ka gani inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wannan alkawari ne daga Allah cewa wallahi in ji Allah mu mu dai mu dai duk wanda ya aikin kwarai ba mu tozatar da shi ka zama mutumin kirki mu rufe asirinka Allah ce ba mu bari asirinka ya tono Naka ku daina jin tsoron me zai faru gobe kuna da mai tare muku shine Allah in ka samu dukiya ba ce kai wasa da dukiyanka ba ka sa ta hanyar da ya dace ba ce ka zo ka rabe ba ka tsaya kai dai a'a ka raba ka yi kasuwanci abin da ya sauro ka sanya shi hanyar da ya dace saboda mi da rai ya sare to shikenan Allah subhanahu wataala ya mana jagora shi yasa idan mutum ya mutu maza Allah ya riga ya gaya mana yatba'ul mayyit thalatha idan mutum ya mutu abubuwa uku za su bi shi maluhu wa ahluhu wa amaluhu dukiyarsa za ta bi shi Eh, iyalansa za su bi shi aikinsa zai bi shi fayyabka amaluhu aikinsa kadai zai sauro tare da shi a cikin kamarinsa wa yarjo ahluhu wa malu dukiyarsa da iyalansa su kuma su dawo gida kadai za a bari cikin kabari yana wanda ya san wannan ya kamata mutum shi ma kansa dabara kan wannan abu ya zo menene ya zama masu matsala shi yasa sai Allah ya ce fa dhuqu ma kuntum taknizun za a ci da su wannan tabkitan lahum kumyatarwa abun takeici dan a ƙara takeita sai a ce ko dan abin nan da kuke tarawa a duniya kamar da Allah ya ce da kafiri in an je lahira zuqu innaka antal aziz ذق إنك أنت العزيز الكريم
wai kafirin ya shiga wata ana mai azaba sai mala'iku su ce dan dan azaba ai kai ne mai buwayayye kai ne mai daraja ina buwaye ina daraja ana ma azaba za ku su ma ta ce ai ku ne masu kuɗi ku dan dan duke da kuke tarawa kaga wannan kuma yatarwa ne Allah subhanahu wataala kada ya jarabe mu da wannan Amin.
cikin wannan aya akwai matsaloli da ya kamata mu duba matsala na farko almalul ladhi tuadda az-zakatu min falaysa bikanzin kamar yadda muka ishara duk dukiya ko mi yawan shi in ana yadda haƙƙin Allah a cikin sa ba a ce mai kanzi in ka kowa kuɗi garin nan in dai kana yadda haƙƙin Allah a cikin dukiyanka mai kyau ne bai da wani matsala kuma ranar lahira baka da wani matsala ku kula da kyau al-islamu la yadhummu al-mal wal faqr min haythu huwa al-faqr aw huwa al-mal shi wa musulunci bai zargin dukiya ko wadata ko ya zargi talauci dan shi talauci ne ko ya zargi wadata dan ita wadata ce a ba haka yake ba musulunci yana zargin mai abun ne mai ka aikata da Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum mafi karanci mutum daga cikinku shine mafi jin tsoron Allah cikinku akwai waɗanda suna da dukiyar kuma suna da tsoron Allah suna da karamci a gurin Allah wani ya hika dukiya a duniya kuma wallahi aljanna sai dai in ka zo ya ce ma sanar da zuwa shi ya dade da zuwa wannan ya dade wani kuma yana godiyan maye ya ce ya sha ya sa kuɗi ciki a aljihu da ka gani sai ya ce a alhamdulillah bai taimaka ma kowa yana ge shi dai ba ya tsere ba to kowa ma ya halaka ko ba irin wannan akwai irin wannan ko to ba irin wannan ake so ba son ake yi gwargwado dai ka tallafa ma wanda kai karhi ba je ka kwashe lokaci ka ba su ba abin da ya karhi ka ba su Allah subhanahu wataala zai baka lada wannan shine kai akwai eh waɗanda su suke ganin duk waɗanda suke zargin dukiya gaba ɗaya ma su duk abin da ka ci yau abin da ya sauro gobe su a ganin su bai halasta ka aje shi kun ga cikin sahabbai akwai mawadata kamar Abdurrahman bin Auf da yan mutu matayen sun samu dukiya mai yawa kowace mataye miliyan nan kuɗi ne ta samu ka san in ka mutu kana da mata hudu dukiyarka suna da ɗaya bisa takwas ko to matan da suka samu ɗaya bisa takwas da sun karaba kowace kuɗin ta ɗauka iyasi yana kai miliyan tamanin da wani abu ko kuma wal ilmu inda ladai suna da miliyan nan kuɗi da suka samu an yanke su da wannan zamani to ɗaya nawa za su samu kuɗi ne da yawa sai da na Uthman mai kuɗi ne ka kenan wadata ba abin zargi ba ce duk wanda Allah ya bashi dukiya bai zama abin zargi ba masoyi ne gurin Allah sai dai in shi ne bai yi aiki da wadatar da Allah ya bashi bai da Allah ya ci an gane misali ko akwai kuma wanda daga cikin wanda aka ma bishara aljanna kamar sayyidina Ali ba su da shi da sayyidina Ali ma da aka tashi auren Fatima ai kaga yadda aka yi ko ba haka bane Fatima ta kai saboda buge-buge ma hannunta har yayi kanta yayi tauri saboda dai a samu a kai halas a baki amma wannan kuma ba aibi bane kowa da yadda Allah ya tsara masa rayuwarsa Allah subhanahu wataala menene ya mana jagora Abu Zar shi Abu Zar ne Rifari abinda yake gani bai halasta ka samu kuɗi da sun kai bukatar yau su sauro su kai gobe a in kai bukatar yau to a kashe sauran gobe ta bakanta a ce miya hujja kai ce Allah ya ce ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة Allah subhanahu wata'ala yake cewa su sahabbai suka zo suna tambayan manzo shin me za mu ciyar a cikin dukiyarmu sai Allah ya ce ka ce da su abin da ya saura ka bi da kuɗi yau ka samu na cewa ne ka yadda na cewa ne ka yi kaza ka yi kaza ga yau za ta kare to duk abin da ya sauro ka ce da shi bi su bi an gane misali ko gobe ta bakar su hakan fahimtar shi duk da yake wannan ba fahimta ce ta jumhurul ulama ba inda jumhurul ulama sun kawo hujjoji da dama daga ciki daga wanda da mun kawo inda a samu ne a rabi gobe ta ba kan tajibi a samu a rabi su Abdulrahman bin Auf suna mutuwa su bar iyalan su gado wani abu sai da Na'utum suna mutuwa su bar iyalan su wani abu ai Allah da kansa ma cewa yayi خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم kunga Allah subhanahu wataala ya ce da menene da manzo ka karba daga cikin dukiyarsu in sun ka kawo a karba sadakar da sun ka kawo wannan sadakar da suke basuwa za menene za ka tsarkake su da wannan wata zakihin biha ko ka tsarkake su da wannan in ba na mutawa kama akwai biha ko adal
Zakin biya.
ya tushi gani da ce ni ji abu ya mi haka kaɗan to Allah ya ba da lada ka tsarkake su da wannan sadaka da suke basuwa menene muhallin shahid inda in sun samu kashi yana akai to me zai sauro har a yi musu addu'a da shi akwai wani abin da zai sauro Zai sauro.
kenan a addinin mu ba laihi bane ka samu dukiya ka ci ka sha ka rage haka a aji gobe ma an bukata ta tashi a yi kuma a taimaka mu wannan ba laihi bane Allah subhanahu wataala ka ba mu abin da za mu ci mu bayar mu kyautata ma wasu su ma ko ba haka bane Allah ya kai mu da jago akwai lokaci to shikenan gobe in Allah ya kai mu na rai za mu tashi wannan aya da Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah yayi Da mala.
yanzu ala ka da muna zuwa akan ta Insha Allah.
abin da ke so dai ya haskaka mana wannan ayar za ta haskaka mana ɗabi'u na jahiliya da kuma tsari na musulunci kowane ɗan adam ya kamata ya san menene hikimar wa'annan watanni kuma da yaya suke yanzu kuma yaya suke me ke sa a canza su a da kuma yanzu me yasa suka tsaya yadda suke ya laka mun da rai kan haka za mu tashi abin da dai muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk